بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar biyu ga watan bulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na shida insha Allah cikin jerin gidarsa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam alharrani abul abbas rahmatullahi alaihi wannan littafi kamar daukacin tafan ibn taimiyya yana tattauna matsaloli mabambanta na ilmomi daban-daban tare da cewa asalin tushensa shine bayani akan ƙauna da ƙa'idojinta wadda ke da alaƙa da aƙida da shari'a wato ƙauna tsakanin bayi da ubangijinsu ƙaunar da take sanya su taron kwafar da su zuwa ga bautata masa da kuma abubuwan da ke da alaƙa da wannan matsala Allah ya saka mishi da alkhairi to za mu tashi a inda mala yake faɗa daga shafi na 23 a wannan nuska da ke hannunmu inda yake cewa wa hadha alwajh huwa alladhi adrakahu kathirun min ahli an-nazar wal kalam hatta fassaru ma fil qur'ani wal hadith min ibadati al-ashiya'i wa sujudiha wa tasbihiha bidhalika وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا ايضا yanda ya tunawa yana magana ne akan alharakat wal alharaka wal irada motsi da nufatar motsi da halittu suke ya kawo motsin da bayi suke yi mutane da aljanu ya kuma yi magana akan wanda mala'iku suke yi da kuma sauran halittu to da yabo yana magana akan na dan adam da aljani da dabbobi shine yake cewa su suna motsawa ne gwargwadon bukatarsu da hawa ɗin zuciyarsu amma su mala'iku suna motsawa ne don kawai su bautata wa Allah don kawai su aikata umarnin da Allah ya ba su da kuma waza'if ayyukan da aka rarraba musu ayyukan kula da bayi ayyukan kariya ayyukan rubuta wahayi rubuta ayyukan bayi da sauransu yace to dan daga nan ne sai a ce dukkanin halittu suna yi wa Allah bauta sawa'un suna cikin kangararru ko suna cikin masu da'a amma fa da'ar da bautar da suke masa ba tana nufin wato sun anshi aikin tadbiri da tasrifin da Allah yake bane ba wai sun karɓe wani aiki ba ne Allah ne yake aikinsa amma ya ba su wata ɗaƙa ce a cikin wato tadbirin da ya ga dama ya ba su wannan duka halittu suna yi da aka ce mala'iku suna yin su suke sarrafa ayyukan da Allah ya ba su wannan bai nufin suke da ta cewa akan ayyukan mun gani Allah ne ba su dama shi ke da ta cewa akai haka nan kafirai da aka ce su ma suna yin wa imin shayin ila yusabbihu bihamdihi a dabbobi da halittu da sauransu wanda suke tasbihi zai kawo mana ayu da yawa akan haka to ire-iren waɗannan baya fita daga mashi'ar Allah da tadbirinsa wannan kuma shine alkalimatullahi tamma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a yana cewa a'udhu bikalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wannan kalmomin Allah cikakku sune wanda suke jujjuya komai da kowa a koda yaushe to shine sai ya ce wannan fuskar fuskar cewa ai komai juyawarsa da faɗinsa da tashinsa Allah ne ke yi, irada Allah ce, shimuliyar ƙudura Allah ce ke juya komai, da bayin da ke ɗa'a, da bayi waɗanda suke saɓo, da masu imani, da mushrikai, da mutane, da aljanu, da mala'iku, da dabbobi, da komai da kowa, Allah ne ke juya su. Ice to wasu daga cikin ahalun nazari wal kalam, malaman falsafa da ilmul kalam, wanda suka yi zurfi a cikin al'amarin ilahiyat to wannan ɓangaren suka kalla hatta fassaru ma fil qur'ani wal hadith min ibadatil ashiya sai zai kalla abin da ke cikin alqur'ani na cewa dukkanin abubuwa suna bauta kamar fadin Allah alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi ko wat-tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu kaga Allah ya ce komai na yi ibada komai na yin tasbihi da tsuntsu da mutane da komai shine ibadatul ashiya wa sujudiha da kuma cewa abubuwa suna suna yin sujuda kamar da Allah ya sake cewa misali alam tara anna Allah yasjudu lahu can ya ce yusabbihu alam tara anna Allah yusabbihu lahu nan kuma wani waje sai yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsi wal-qamari wan-nujum ko wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب kaga Allah ya ce komai da kowa na sujuda duka da sama da ƙasa da rana da wata da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi sai ce da kuma da dama da gaske mutane to mu rike wannan zai mana fasara akan ta sauran mutane kuma su ma wasu masu dama da yawa haƙa alaihimul azab su kuma azaba haƙa alaihil azabu azaba ta tabbata akan su to kaga Allah ya ce komai na mai sujuda irin kuma fadan Allah madauki sarki cikin suratul ra'd da Allah yake cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil guduwi wal asal zuwa ga Allah komai a cikin duniya dinnan yake sujuda yana so ko baya so taw'an wa karha wa zilaluhum da kuma risina wasu gaban Allah bilguduwi wal asal da safiya da marici to irin waɗannan ayoyin wa tasbihuha da kuma tasbihi irin faɗin Allah yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu cikin surci Isra'i ko ire-iren waɗannan da suka kalla sai suka ce komai ma bauta Allah yake wannan shine mafarin su ce babu wani shirka komai ma abin da yake bautawa Allah yake ko kai shirka ma bauta Allah ne ko kai tasbihi ma bauta Allah ne ko kai shiru ma numfashinka ma bauta Allah ne suka ce duk abin da ke duniya bautawa Allah yake shine malai yace wa hum ghalituna fi hadha at-takhsis shar'an ta fuskar shari'a ta fuskar wato shari'a shine abinda za a yi mutane hisabi da shi ranar alkiyama dokokin da aka daura musu ko to ta fuskar dokokin da Allah ya daura mutane to wannan kuskure ne a shar'ance wa aqalan haka nan ta fuskar hankali ma da suke aiki da shi shi ma kuskure ne wancan sujuda da wancan ibada da wancan tasbihi da aka ambata zai zo mana fassara akan su duka shi sa ba mu fassara akan ayoyin ba zai zo kai duk zai kawo su da yawa suna na cikin alkur'ani burjik kuma zai fashin baki akan su duk waɗannan ayoyin sun zo ne don tabbatar da ikon Allah da wato haimanarsa akan komai yadda wani abu bai isa ya fita daga cikin tadbirin Allah ko tsarinsa ba amma ba su zo don yin bayani akan shari'ar da Allah ya ɗaura ma bayi kuma cewa sun bi wannan shari'ar ba shi yasa kaga an haɗa da bayanin waɗanda shari'a ba ta hau kansu ba sama da ƙasa da ruwa da dabba da sauran dole shari'a ba ta kansu kaga can da aka bugu mutane sai aka ce wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alaihi al'azab wadannan sun da shari'a ta kansu amma duka sauran aka ce sun yi abin da Allah ya tsara su dan su dinga yi ina fata muna ganewa shine sai malai yake cewa to yanzu ya dunkula wannan zancen zai ci gaba da kuma fashin baki akan sa yace fa innal ma'qula shi wannan a ilimi na hankali hujjoji na hankali as opposed to al-manqul kenan ko yace allazi lahum wanda shine nasu yu'arrifuhum ilimin nan nasu na hankali yana sanashe su anna kulla shay'in wa kullu mutaharrikin wa in kana lahu mabda'un cewa duk wani abu mai motsi duk wani abu wanda yake motsawa koda yana da mafari fala budda lahu min aqibati min gayatin wa muntahan yana da matuƙa yana da ƙarshe kama ya na kamar da suke cewa lahu illatani a wurinsu wurin malaman falsafa akwai bahasi game da illa abinda suke nufi da illa shine makasudin faruwar abubuwa makasudin samuwarsu makasudin abin da ke gudana a duniyar nan shine illa to tana da furu da yawa tana da furu illa kaza illa kaza zaka ji suna ta sharhin su idan idan mutum ya karatu a cikin falsafa ta ilahiyat to daga ciki akwai wasu guda biyu da zai faɗa a nan ce illatun fa'iliya da kuma ra'iyya me yake nufi da illa fa'iliya ita ce suke cewa illatun lazimatun idza wujidat wujidal fa'il wata illa wadda take lazimtar wani aiki wanda duk inda aka samu aikin to sai an samu illa misali a in aka ce gilas kamar gilas na kofi ko gilashi na abin nan in ya ji tsananin zafin rana babu iska preja ta yawa sai ya mene sai ya fashe to inda aka samu wannan digiri ɗin na zafi a wajen dole zai fashe haka wuta idan aka sa ta a ƙasar ruwa a tukunya in ta kai digiri na wata ke kaiwa ɗari go dole ya mene dole ya tafasa to wannan ita ce illa fa'iliya ai akwai ta physics mago yawwa to mu a falsafa makaranta da ni ban san physics ba abin da ya dan da shi ban taba shiga ajin physics ba to wannan ita ce illa fa'iliya a falsafa a philosophy abinda in dai ya auku to dole abinda ke faruwa musabbabin shi dole ya faru kamar waɗannan guda biyu in dai aka zafin wuta ya kai 100 degree to dole ruwan da ke saman tukunyar da ke kasan da ke saman da ke saman wannan wurin ya tafasa ya boiling in aka kulle mota misali babu inda iska za ta dinga crossing aka batta a wuri mai tsananin zafi zafin yana kaiwa daidai inda in ya kai kawai zai kashi zai fashi inda zan rike gilas haka yanzu daga hannun nawa in sake shi haɗu da ƙasa ba abin da yana shi fashewa dole shi ya fashe kawai haka ne ko ko rike kwai in sake shi ya fada kasa to dole ya fashe ita suke ce mai illa fa'iliya wanda dole in abu ya faru sai ta abin nan wani abu na iya faruwa kai abin da ya kamata a daidai wurin sai zama ba a cimma wannan burin ba to wannan ba a ce mata illa fa'iliya yanzu kamar karatun nan da muke duk bayanin da nake yi ina yin shaida a fahimta ko to ba dole ne wani ya fahimta ba ba dole bane wani fahimta wani zai karanta na ƙara ruɗa shi to ba illa ba ita ba irin ta bace to illa ga iya kuma ita suke ce ma hiya al-ghard min al-fi'l wa qad la yatahaqqaq sanda ni nake yin abin ga manufata wancan koda ba manufata bane in ya faru sai abin ya faru ko mun gane koda ba manufata ba misali kwai a hannuna in ya faɗi da kuskure ban yi ya faɗa da shi ba zai fashe illa fa'iliya kenan cewa haɗuwar kwai da wuri mai tsandauri a wani digiri na velocity dole kawai za su wargaza junansu wanda ya faɗa ƙarfi zai wargaza ɗaya to ita ce illa fa'iliya illa ra'iya ita kuma ita ce manufarka game da aikin kamar yanzu manufata game da wannan sharhin shi ne a gane karatun nan illa ra'iya kenan mai aikin ga abin da ya nufata amma ba dole a samu ta haƙoƙinta ba ana iya yin aikin a rasa abin da ake nema kamar manufar mai zuwa kasuwanci shine ya samu riba manufar mai zuwa ya noma ya samu abinci amma za ka iya kai duk abin da ya kamata ka yi na noma ƙarshen shekara ko kuma ƙarshen musulmin damuna kuma babu abincin ko a samu faɗuwa ba a ci riba ba ko a samu wato inkhifad na mahasulat ko a samu karancin ruwa duk dai a asbabu da Allah ya so ya kawo to irin wannan shine kamar da Allah ya ambata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mani manufar Allah ta halitta kenan amma ana samun cikin aljanu da mutane wanda suke kangarewa su ki aiwatar da wannan manufar manufarka da ka kawo ƴaƴanka makaranta hadda fatanka a ce su ma wata rana a cikin 'yan shekaru in an zo yayi ɗaliban hadda a ce su ma alarammomi ne da haka kullum kake biyan kuɗi duk asabar da lahadi iya yana ta jalli suna kai su makaranta hadda ga sunan iri-iri akwai ta wuni akwai ta kwana akwai ta safiya hammarece akwai wanda sai an biya kuɗi da yawa duk me ake fata illa li yahfazul qur'an sai a shekara shida wani bai haddace ko izu shida ba wani ma daga baya ya gudu wani kuma dole a hakura to wannan ita ce al'illal ga'iyya zai ta ambata mana ita nan ina so mu fahimci abin da ake nufi da ita ne wannan falsafa ce kawai Allah ya kyauta to yace a waɗannan ilolin guda biyu wallazi zakaruhu innama huwa min jihati illal fa'iliyya wanda suka ambata mun fahimci illolin wanda aka ambata sujudar sama da ƙasa da ruwa da dabbobi da itatuwa da bishiyoyi da tasbihin su da da sukewa Allah duka illa ce fa'iliyya haka Allah ya tsara cewa wannan abin da suke yi iska da ke kadawa tasbihi take ruwa da ke gudana a kogi tasbihi yake kwado da yake yin kuka zakara da yake yin cara doki da yake yin haniniya duk waɗannan tasbihi suke wa Allah za su yi kuma tasbihin to Allah haka ya tsara ya ce wa ba'adul makhluƙira kazalika yaj'alunahu min jihatin illa al-gha'iyya wa hadha ghalat yace wasu kuma daga cikin halittu sai a ce suna yin haka ne a matsayin illar manufar abinda Allah ya halice su to wannan galati ne ولا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات إلا تنفائلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون إلا تامة فقط yace wani wani abin halitta bai isa ya zama a karankin kanshi a ce halittar shi illa ce kaza ko kaza ba cikin waɗancan guda biyu saboda bai zaman kansa shi abin halittar bai da istiqlali da kansa ba shi yake kansa ba وهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط shi yasa wani abin halitta bai iya yin wani abu da kansa dan karankin kansa wala yasduru shay'un fil athari illa an ithnayn min al makhluqat bai iya haifar da wani abu sai sai sun zama su biyu misali babu tanta za ta iya za ta iya reproducing junanta ita kadai dole sai an samu bisa da Allah ya halicci annabi Adam ya halitta mashi Hawwa haka annabi annabi annabi Nuhu aka ce mashi kullu hamil fiya min kullin zawjayn ithnayn Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjayn ko kowane abu haka Allah ya halicce shi dan su dinga iya haifar da abin da Allah ya kaddara su haifar haka hatta hatta wato abin nan su kansu waɗannan halittun sai da zama suna da kowace tana da akasinta sama da ƙasa rana da wata zafi da sanyi damuna da rani arziki da talauci farin ciki da bakin ciki haka da Allah ya su shine zaujaini din Allah kuma tazakkaru haka Allah ya tsara dan ya zama suna da wani abu da suke da reacting da junansu shi yasa kullun zaka ji ana cewa masana kimiyya ya kamata su fi kowa wato gasgata Allah ko duk waɗannan abubuwan ana karanta su a kimiyyance ba tare da an halarto da janubin addini a ciki ba kawai a dinga bayyana ƙoƙarin da bil'adama ya yi ya sha wahala wajen gano waɗannan abubuwan kuma ana ana celebrating ana jin daɗi ana murna cewa ya ɗan adam ya kai matuƙa wajen fahimtar nature ɗabi'ar rayuwar nan tun da an biyo ta addini sai abin ya zama da sauƙi shi za ka ga al'umman musulmi a lokaci guda cikin shekaru ƙasa da ɗari suka ƙwace civilization na duniya zaman daular abbasiya saboda suka gano ɗan abin da aka sani a greek da roman civilizations sai kawai su kuma sai suka sa application na addini a ciki nan da nan sai ilimin ya tumbatsa ya haɓaka sai da duniya ta dawo tana neman na hannunsu a bagdad haka daga baya a ƙurtuba haka daga baya a abin nan a wannan samarkanda a zaman daular salajika haka daga nan baya-baya a sauran daulolin musulunci a duk inda suke saboda ilimi ne da yake da basis a cikin a tafkirin dini kuma yake da ma'aunai da za a ɗauko daga cikin nusus diniya idan ku aka cire wato hannun addini daga ciki bayan matsalar da za a samu ta ya zama ilimin bayi da akhlaƙiyya ba shi da ethics babu halayya ta gara a cikinsa da kuma zai ƙara wahala zai ƙara wahala zai zama ɗan adam iya abin da ya iya hararuwa ne kawai zai gani har yanzu kalla ka gani ƙasashen musulmi waɗanda ba su ne kan gaba a kimiyya da fasaha ba amma idan suka karɓi abin sai ganin da na nasu ya haɓaka yanzu jibi malaysia jibi dubai jibi ko ƙasar saudi arabia kaga duk ba su cikin masu 'yan gaba-gaba a waɗanda za a ce hub ne na ilimin kimiyya da fasaha amma saboda suna da suna da suna alakanta nasu da addini suna tacewa nan da nan sai kaga ya, ya haɓaka dan abin da suka samu Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa kama kad bayyana fi ghairi hadha al-mawdi wa kadhalika la yasluhu shay'un min al-makhluqati an yakuna illatan ra'iyatan tamma hakanan kuma babu wani abu cikin halittu wanda zai zai zai inganta ya zama shi illa ce wadda take ta ra'iyya ta al-maqsud min al-khalq id laysa fi shay'in min al-makhluqati kamalu kamalu maqsu kamalu maqsudin hatta min al-ahya'i saboda babu wani abu cikin abun halittu wanda yake da cikar maqsudi a ce komai nashi ya cika zanzan fal makhluqatu bi asriha yastamu fiha hadhanin naqsani dukkanin halittu suna da tawaya guda biyu mai tawayan ahaduhuma na farko annahu la yasluhu shay'un minha an yakuna illatan tamma babu wani abu na halitta da zai zama cewa cikakkiyar wato illa ce cikakkiya manufa ce cikakkiya la fa'iliya wala ghaiya duka guda biyu wato ko dai a ce ga wata halitta wadda ita ce ta cika tsantsagwaran manufa ta manufar faruwa abu na wancan na farkon da aka ambata na illa fa'iliya wadda take illa lazima ko illa ra'iya take illatu al-maqsud saboda wasani anna anna ma yakunu anna ma kana fiya illatun ma kana fiya illa falahu illa sawa'un kana illatan fa'iliyatan aw ra'iya yace na kasa ta biyu shine abin da yake manufar a ciki to iyakacin shi ne manufar kawai sauran abubuwan da suke tare da halittar ba su cikin manufar ba tsantsagwaron manufar ba ce ma'ana yanzu ɗan adam da Allah ya ce ya halice shi don ya bauta mushi ba duka kuma abin da yake ne bauta ba akwai abin da an ba shi dama ya yi ba bauta ba ne kuma gani baya cikin lissafin abin da Allah ya kawo shi to kaga ashe aikin da yake yi ba cikakke ba ne ɗan a cikin rayuwarsa ta shekara 60-70 inda za a tsantsanta a fitar da wato percentage na abin da ya na bauta watakila bai fi shekara biyar ba sauran duka kawai bata lokaci ne bacci ne watakila da shiga banɗaki da zaman banza da ƙuruciya da sauransu to shi ne ma'anar na ƙasar a cikin ita kanta illa a ga ubangiji shi ko kulla yamin huwa fi sha'ar to haka wajen illa fa'iliya illar cewa duk abin da ya yi sai ya ci nasara misali duk abin da ya sa gaba sai ya ci nasara nan ma babu ba illa ce ba cikakkiya bace nan ma akwai na ƙasa saboda hatta a cikin bautar da zai yi akwai bautar da zai yi manufar da ta saka halce shi kenan kuma Allah ya ki karba saboda tare na ƙasa ko ya sa bid'a ko ya yi ba daidai ba ko ya yi riya akwai mawane za su hana ibadar ta karbu Allah samun fahimci abin da ake nufi da nukusanin da ke cikin halitta ta fuskar illarsa fa'iliya da kuma ga'iya. Ya ce, Fallahu subhanahu, Rabbu kulli shai'in wa maliku, Allah Ubangiji shi ne Ubangijin komai kuma shi ne mamallakinsa, wa huwa Rabbu la'alamina, shi ne Ubangijin dukkanin talikai, la Rabba li shai'in min al'ashi'ai illa huwa. Allah Ubangiji babu wani mahalicci ga abubuwa sai shi Allah ɗin, wa huwa ilahu kulli shai'in shine abin bautatawar duk wani abu wa huwa fi samai ilahun a sama shine abin bauta wa fil ardi ilah a ƙasa ma shine abin bauta wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard shine ubangiji a cikin sammai shine ubangiji a ƙasa law kana fihi ma alihatan il alihatun illa Allah la fasadata a cikin sammai da ƙasa da a ce akwai wani abin bauta ba Allah ba yoda sammai da ƙasa sun rikirkice sun lalace wama min ilahin illallah sam babu wani abin bauta sai Allah subhanahu wata'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira tsarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya daukaka yafi karfin abin da azzalimai suke fada na zaluncin su mai girma Allah ya daukaka daukaka mai girma daga zaluncin su saboda haka Allah shine ainihin wato yake da kamala shi yake da cikar isa da cikar kudura da cikar mulki da cikar wato abin nan ƙarfi fa ibadatul makhluqati wa tasbihuha huwa min jihati ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan halittu da suke tasbihi suke bautatawa Allah duk suna yin haka ne a cikin wani bangare na kasancewa Allah ubangiji ne abin bauta wa huwa al-ghayatul maqsudatu minha wannan kuma bautatawa Allah shine asalin manufar da Allah ya halicce su dan ita manufar halittar wala ha kuma dan haka ya halicce su wa amma ma fi wannan to ta fuskar wato abin nan kenan ta fuskar kaddarawa Allah mun tana ya ce a shar'ance akwai kuskure to sai ce sai zai fara da wannan magana ya ce amma fi shar'i fa inna Allah fassala baina hadha wa baina hadha waccan ibadar da ake yi ta kaddara wa Allah ta nuna cikar isarsa da ƙarfin mulkinsa da ainihin ƙahariyarsa daban amma ta fuskar shari'a kamar da muka ambata shari'a shine abinda za a mutane hukunci da shari'a da kiyama abinda aka daura musu abinda idan sun je sun idan sun je gaban Allah shi za a tambaye su shine shari'a shine abin nema bari na mana karamin misali da zamu gani yanzu da mutum ya je zai karatu a jami'a aka ba shi admission ya zauna a makaranta ɗalibi ne full time amma da aka zo mai jarabawa sakamakon da za a ba shi game da jarabawa da tambayoyin da za a mai ya shafi kaɗai abin da aka koya mai ne a contact hours ɗin shi babu ruwan hukumar makarantar da sauran aure mai yayi in an ce yana da first class ko second class offer ko lower ana nufin a iya wannan gamuwar shi da malamai a aji ko laboratory ko wani wuri da ake wani abu makamancin haka ga iya abin da ya fahimta ina yake kwana me yake yi da yamma kallon kwallo yake yi fire yake yan mata yake bi bacci yake shan wuyu yake ba ruwan kowa da wannan saboda wannan ba shine abin da aka kawo shi jami'a yi ba ko mun gane iyakacin wannan ne to to wannan shine shari'ar jami'a kenan saboda haka a lahira idan an je abin da aka kawo ka duniya ka yi shi ne sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu ko to akan su zai maka sai sakamako su ne shari'ar da aka daura maka daga nan za gane faduwar masu cewa ai abu kaza shine kaddarar su a'a ba wannan ne kaddara da za'i maka hukunci ta lahira ba a lahira ba da kaddara ake hukunci ba inda za'i hukunci da kaddara a lahira babu bukatar mala'iku masu rubuta lada da zunubi babu bukata a ce a ba kowa littafin shi babu bukata a zo a ce ga su sufan munashara babu bukata ya litani lamuta kitabiya da kawai kowa sai a dauko wancan littafin da aka ce bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idan aw shaqiya da shi kawai za a dauko a ce a duba tun asali me shi ba da wannan za a yi hujja ba to haka a shar'ance Allah ya bambance tsakanin menene ibadar da za a yi wa mutane hukunci da ita da kuma ibadar da yinta da halittu suke gabaki ɗaya tana cikin tasrifin Allah ne da ƙarfin mulkin shi da cikar isassa shi ne wanda dabbobi suke sauran halittu suke yi jimadat suna yi su ma mutanen suna yi shi ne ya ce faƙala ta'ala sai Allah ya ce alamtara annallaha ya sudu lahu man fi samawa to man fil ardi wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله وما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء cikin suratul hajj Allah yace alam tara shin baka ga cewa anna Allah cewa shi Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard abubuwan da ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa duka suna wa Allah sujuda washamsu haka rana tana wa Allah sujuda wal qamaru haka wata yana wa Allah sujuda wan nujumu haka taurari suna wa Allah sujuda wal jibalu haka duwatsu was shajaru haka bishiyoyi wad dawabu haka sauran dabbobi Allah ya ce wa kathirun minan nas sannan da yawa daga cikin mutane suna wa Allah sujuda wa kathirun wasu kuma daga yawa cikin mutane haqqa alaihi al'azab kun ga nan ba a ce ba sa sujuda ba kun ba a ce wa kathirun la yasjuduna ba saboda suna yin irin waccan da dabbobi suke yi amma wanda aka dora musu shari'a ba sa yi kisa ba a ce wa kathirun la yasjuduna ba sai aka faɗi abin da zai biyo bayan rashin yin irin wanda waɗannan kathirun na farko suke wa kathirun haka alaihi al'azab Allah ya ce man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta babu wanda ya sai girmama shi inna Allah yaf'alu ma yasha abinda Allah ya so yake aikatawa ba wanda ya sai tambaye Allah me yasa ya ware wasu ya kaddara musu kafirci ya waro sai kaddara musu imani wannan ayar cikin suratul hajji aya ta goma sha takwas zai zo ambatan mana ayar da ke gabambaninta innal ladhina amanu wal ladhina hadu wasabiina wan nasara zamu zo mu ji karin bayani akan ta fa hadha sujudul ladhi fassala baina kathirin minan nas alladhi yaf'alunahu wannan sujuda wanda ta bambance tsakanin da yawa daga cikin mutanen da suke aikata sujuda wa kathirin minan nasi alladhina la yaf'alunahu taw'an da kuma sauran mutane masu yawa waɗanda ba sa yi da ganin damar su suka ƙi umul ladhina haqqa alaihimul azab sune wanda azaba ta tabbata akan su sune kafirai kenan laysa huwa ma yashtariku fihi jami'un nasi min khalqillahi wa rububiyyatillahi ta'ala iyahum wa tadbirihim ba shine wancan sujudar da mutane suke tarayya da sauran halittun Allah wajen yi ba ba shi ne irin sujudar da samawat da al'ard da ashams da alqamar da annujum da jibal da sauran suke ba ba shi bane wannan wanda yake banci bayin Allah mutane waɗanda suke mukallafai wanda aka daura musu shari'a to anan ne aka rabu gida biyu wasu da yawa sun yi wasu da yawa kuma azaba ta tabbata akan su وكذلك فصل بين الصنفين في قوله haka kuma Allah ya sake bambance tsakanin waɗannan guda biyu muminai masu yin ibada tsau'an da kafirai masu ƙin yin ibada tsau'an su ma Allah ya bambance su a cikin faɗin cikin Ali Imran da Allah yake cewa afa ghaira dinillahi yabghuna yanzu nan wani addini wanda ba na Allah ba shi suke nufata kaga da da, da, mudawa suke suna sane walahu aslama man fis samawati wal ard alhalin kuma zuwa ga Allah dukkan waɗanda ke cikin sammai da ƙasai suka musulunta shine wancan musulunta ya studio da hudun ɗau'an wa karha suna so ba sa so wa ilaihi yurja'un kuma zuwa ga Allah duka za su koma wa kadhalika fi qawli haka nan ya ƙara ambata a cikin faɗin sare yake cewa walillahi yazidu man fis samawati wal ardi ɗau'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal izuwa ga Allah suke sujuda sammai da ƙasa ga baki ɗayansu ɓau'an wa karha suna so ba sa so kamar da Allah ya ce fa qala laha wal ardi itiya ɓau'an aw karha qala ta ataina qa'id Allah ya ce da ku da ƙasa da sama da kowa ku zo nan ko kuna so ko ba kwa so sai suka ce mun zo da samu wato duka sun amsa kiran Allah kenan wa zilaluhum da kuma az-zilal shine khudu'uhum risna wasu gaban Allah wato bil guduwi da safiya wal asali ko kuma da maraice wasu malamai suna ganin wannan risinawar rana alkiyama ce randa kowa zai halatta gaban Allah shine wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum dukkanin fuskoki za su risina a gaban Allah ubangiji rayayye tsayayye wallahu alam bare tafsiri ake bada sana'ita aita jalli akan su muna muna muna muna bin shi ne inda yake mana istishhadi akan cewa bauta da halittu suke yi iri biyu ne akwai bauta wadda take ta tabbatar da Allah ne ubangijinsu mahalicinsu wanda yake saman komai shine dukkanin halittu suke wannan bauta ko kuma bauta ta shari'a wadda Allah ya daura ma wasu bayi na musamman su ne mutane da aljanu to waccan kowa na yi wannan kuma ta shari'a sai wanda Allah ya ba dace Allah ya so shi da tsira sannan yake samun gamdakatar ya aikata wa huwa subhanahu zakara fil ayati al-ukhra to a dayar ayar kuma cikin suratul hajji ta 17 kafin watan 18 Allah ya ambaci cewa sujudul makhluqati illa al-kathir minan nas ya ambaci cewa halittu suna sujuda in banda wasu da yawa cikin mutane cikin wacce ayi da muka ambata kenan da annahu zakara taw'a faqat domin ya ambaci wato taw'an da yin da yin radin kansu kadai kama zakara fillati qablaha kamar inda ya ambata a ayar da ke gabanin alamtara annan laha ya zudu lahu ɗin cikin sautar hajji ayar 17 kenan da 18 Allah ya ambaci cewa a a qablaha adiyanan nas ya ambaci addinan mutane faqala ta'ala Allah yace innal ladina amun wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna Allaha yafsilu bainahum innal yawmal qiyamati inna allaha ala kulli shay'in shahid Allah yace innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladhina hadu da waɗanda suke yahudawa wasaibina da sa'ibawa sabi'awa afwan wasabiina da sabi'awa sune masu bautan mala'iku ake cewa ko wan nasara da kristoci wal majusa da maguzawa wallazina ashraku da mushrikai waɗannan sune nau'o'in addinin da mutane suke koyaye mutum yake bai fita daga waɗannan jinsin addinan addinin muminai addinin yahudu addinin sabi'awa addinin nasara addinin majusu addinin mushrikai ko addinan da aka kiro daga baya dai zaka ga suna iya shiga cikin waɗannan addinan ba za su zama wato addinai ne sababbi tungal ba su da alaka da waɗannan ba ko addinin ba addini atheism shi ma addini ne a cikin wanne yake a cikin majusanci yake majusanci ne wato ko mutum ya zama wai shi sarran shi ne kawai addinin shi to yana nan a cikin majusa har yanzu bai isa kikiro na addini daban ba domin ya yarda da sarran nashi ko sarran shi ya zama wani sabon gunki kenan a cikin jeren gumakan majusawa ko mun gane ko ko mutun yace kirista ne shi ko mushriki mushrikai anan sune mutanen makka waɗanda suke sun yarda da Allah kuma suna da wasu gumaka da suke ganin gumakan nan kaman wasu wazirai ne ko wakilan Allah sune mushrikai wanda suna suna sun yarda da da ilahantaka Allah mahalicci kuma suna hadawa da wani abu Allah ya ce inna Allah yafsilu bainahum yawm al-qiyamah lalle Allah zai bambance tsakankanin su ranar al-qiyama za a bambance su waye za su tsira su ne mu'mini Allah ka sa muna cikin su da kuma su waye za su halaka su ne duka waɗannan sauran addinai wanda suke marasa kyau Allah ka tsare mu daga su inna Allah ranar al-qiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid Allah me yana nan a inda ake yin komai ya sani da kansa ba sai an bashi labari ba فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن wannan aya ta ambaci halin dukkanin halittu in banda aljanu fa innahum lam yuzkaru bil lafzil khas ba ambace su a keɓance ba lakinnahum yandarijuna fil ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin amma aljanu suna shiga cikin waɗannan a cikin aljanu akwai alladina amanu akwai alladina hadu akwai nasara akwai sabi'awa duka akwai fa innahum kama qalu domin su da kansu suke cewa minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'ika qidada suka ce muna da salihai ko wanda suka yi imani a cikin su akwai nagari akwai kuma wanda suke wato koma bayan haka wanda ba su imani ba sai akwai a cikin su akwai akwai walamma yadkhulul imanu fi qulubikum akwai su akwai mushrikai akwai wanda suka zama kiristoci akwai yahudawa akwai maguzawa a cikin aljanu ibnu kathirin ya ma kawo labarin cewa a cikin ma musulmai na aljanu din akwai aqidu daban-daban yana cikin tafsirin sa da ya ruwaito wani malami cikin tabi'ai ya ya yi magana da wani aljani aljani ya ga mai cewa suna da qadariya suna da murji'a suna da rafida har yace su ma a cikin su rafida na cikin su sune mafiya kangara da rashin arziki a cikin ‘yan bida su kamar da suke a cikin mutane sau da aka aljinu suna da duk waɗannan kamar da suke da yarurruka suke da garuruwa suke da al'adu suke da tsare-tsaren rayuwa irin na bil'adama ko ma ka ce ya fi na bil'adama ma kasancewa muhukami waƙar zakar ɗaifatun min ahalil arabiyyati annahum yadkhuluna fi lafzin nasi aidan wasu malaman nahawu ma suna ganin cewa inda aka ce wa kathirun minan nasi to a cikin nan da aka ce da yawa daga cikin mutane da wa kathirun haqqa alaihi al'azab to aljanu suna shiga cikin lafzu annas yana iya hadewa hadda aljanu idan an zo magana akan maqsadi irin wannan wannan magana wasu malaman nahawu wa qala subhanahu wasu Allah madaukin sarki yake cewa awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu anil yamini wash-shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun cikin nahl ko Allah yace awalam yaro shin ba sa ganin ila ma khalaqa Allahu su duba zuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in na wani abu kowane iri ne ya tafayya zilalu wato wanda inuwarsa take tafiya ta dawo ya tafayya zilalu alfai inuwa ya tafayya zilal inuwa ya tafayya yana tana tafiya ta dawo tare da jujjuyawar rana anil yamini ta yi dama washe ma'ili ko hagu sujjadan lillahi inuwar bishiyoyi inuwar gidaje inuwar tuddai inuwar duwatsu inuwar duk wani abu da ke duniya da ke da inuwa Allah ne ya halicce shi inuwar ɗan adam shi kansa wannan inuwa tana jujjuyawa gwargwadon tafiyar rana ko fitowarta da faɗuwarta to wannan juyawa take yi sujadan lillahi sujuda ne ga Allah wahum dakhiruna ay wahum sagiruna suna masu kaskantuwa a gaban Allah walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana sujuda ne wa Allah wal mala'iku min dabbatin na duk wani halitta wal mala'ikatu hakanan mala'iku wahum la yastakbiruna su mala'iku ba sa yi wa Allah girman kai ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron Allah ubangijinsu wanda yake sama da su wa yaf'aluna ma yu'maru suna aikata abinda aka umurce su ba sa sabawa Allah la ya'suna Allah ma amara wa fi sahihaini hadithu abi zarr fi sujud ash-shamsi ta'at al-arsh idha ghabat yace yazo kuma a cikin sahih bukhari da muslim bukhari ya ruwaito shi da muslim a cikin tafansu game da hadisin abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu da yake cewa wata rana na shiga masallaci sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zaune da yammaci yace falamma gharabati shamsu qala ya aba dharr hal tadri ila aina tadhhabu hadhihi muna zaune a masallacin ji Abu Dharr sai rana ta fadi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa Abu Dharr kai Abu Dharr ka san ina wannan rana take zuwa in ta fadi yace sai na ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzo suka fi sani sai annabi ya ce mishi fa inna tadhhabu tasta'dhinu fi sujudi fa yu'banu laha tana zuwa ne ta nemi izinin cewa za ta yi wa Allah sujuda sai a bata sujuda wa ka'annaha qad qila la harji'i min haythu ji'iti fatattali'u min magribiha yace za a zo ƙarshen duniya sai a ce mata to ki koma daga inda kika fito a cikakken hadisin kullum za ta gaishe da Allah ta tashi sake fitowa gobe da safe amma ranar da Allah ya yi nufin tsolo ishamsu min magribiha idan ta gaida Allah sai a ce mata toki kuma idan inda kika fito shine annabi ya karanta mishi shine zalika mustaqarrul laha wash-shamsu tajri li mustaqarril laha to wannan hadisin kaga shi yana nuna ya tabbatar da sujudar da rana take ma Allah kowane yammaci idan ta zo faduwa قال تعالى كما الله يتي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات shin baka ga cewa Allah madaukakin sarki wato abin da ke cikin sammai da ƙasa da tsuntsaye wanda suke yin suke suke sahu sahu a sama suna tafiya duk suna yi wa Allah sujuda ba tasbihi ba sai Allah ya ce kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wannan kullun kad alima sa tauta da fasara guda uku kamar da ibnu jarir ya kawo fasara na farko kullu musabbihin kullu musallin minan nasi wa musabbihim min al-makhluqati kad alima salatahum wa tasbihahum su halittun sun san me suke yi sun san me Allah ya dora musu abin da suke akwai wannan fasara akwai kuma kullun kada alima salata wa tasbihahu wato kullu musallin wa kullu musabbihin kada alima Allahu salata wa tasbihahu duk wani halitta cikin mutane da ke sallah duk wani halitta cikin dabbobi da ke tasbihi Allah ya san me tasbihin da yake yi ko kuma fasarar da take nufin cewa kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wato kullun kullu musallin wa musabbihin qad alima salatallahi allati kallafahu iyaha ya san abinda Allah ya daura masa na tasbihi wannan fasarin duka ibnu kathirin a ibnu jaririn ya kawo su amma dai ta farko ta fitowa cewa Allah madaukin sarki ya san suna yi wa ta'ala kuma Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim yayi tasbihi ga Allah suwaye suka tasbihin abubuwan da ke cikin sammai da ƙasa Allah mabuwayi ne mai hikima a wani waje Allah ya sake cewa farkon suratul hashari sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim a kuma farkon suratul saffi Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim haka Allah ya taimaita waɗannan take da jinjina ga kansa cewa abin da ke cikin sammai da ƙasa suna yi wa Allah mabuwayi mai hikima tasbihi gaba ɗayan su a cikin farkon suratul juma'a sai Allah ya maida shi da fi'ili mudari yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-azizil hakim abubuwan da ke cikin sammai da ƙasa suna yi wa Allah tasbihi Allah mamallaki tsarkakakke mabuwayi mai hikima din nan haka kuma a farkon suratul tagabun shi ma da siga ta mudari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yana yi wa Allah tasbihi abinda ke cikin sammai da kasai Allah mai mulki wanda godiya gare shi take kuma mai iko ne akan komai zaka ga duka kirari ne da tabbatar da ƙarfin Allah da ƙarfin mulkinsa da ƙarfin ikonsa sannan sai Allah kuma ya zo ya ce wa min min shay'in illa yusabbihu bihamdi kai ko menene ma da ka sani yana godewa Allah yana tasbihi yana godewa Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku gane me suke sai kuma Allah ya zo ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi sabbihisma rabbikal a'la kai ma ka yi tasbihi ga Allah Ubangijinka maɗaukaki mafi ɗaukaka. Ya shi ake ce mashi, "Iza ja a Nasurun Lahi walfata, wa ra'aitan nasa ya dukulu da fiɗa ya faja, fasabbe bi hamdar rabbi ka wasu tafiru." Malamai suka ce tasbihi da aka umarci a yi iri biyu ne, akwai a tasbihun lafzi, akwai kuma a tasbihu al-ma'anawu. A tasbihun lafzi shi ne furtawar da ake yi. a cikin ruku'u da sujuda da cikin addu'o'i da cikin da sanda kaji abin nan tsawa subhanallahi sabbi wa ra'adu bihamdihi da sanda mutum ya gona abu ya bashi mamaki kace subhanallahi ko sanda kake kan abun hawa shi ma subhanallahi ko sanda zaka fara tabiya subhanallahi sakhalana hadha wa ma kunna lahum muqrinin duk suna nan tasbihi al-lafazi wanda yake yin zikiri da shi ko kuma at-tasbihul ma'anawi shine tsarkake Allah a cikin zuciyarka da girmama Allah da girmama sunan Allah da girmama doka Allah da ƙoƙarin wato yin iyayen ka kabu doka Allah ya zama a cikin zuciyarka akwai wannan girmamawa da darajatawa da wannan tsoron na ubangijinka wanda shine in zaka yi sabo sai ka tuna sai ka fasa wanda shine in ka nufaci ibada sai ka ji kana neman ladan Allah wanda shine idan kana addu'a sai ka ji cewa kana halarto da cewa gaban Allah kake wannan shine at-tasbihul ma'anawi wannan duka umarni ne aka yi bayi su su yi a matsayin ibada su kuma sauran halittu suna yi a matsayin qahariyar da Allah yake sarrafa su suna yi ina fata mana fahimtar bambancin shine malai ya saki cewa wa qala ta'ala kuma Allah ya sake cewa walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala hum yastahsirun walahu man fis samawati wal ardi Allah shi yake da mallakar abubuwan da ke cikin sammai da ƙasa wa man indahu waɗanda ke wurinsa mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai daga ibada Allah girman kai ne bayi su ki bautatawa Allah kangara ce walahum yastahsirun kuma sannan ba sa gajiya yastahsirun alhasara shine wato almalal alfutur kaji kayi abin ya ishe ka aka ga mu mu yan adam duk tsananin bautar dan adam wani lokaci sai ka dan ji wani futur sai ka dan ji wani lalaci sai ka dan ji wata ganda ko gajiya ka ce kai barin dan huta kayi tilawa ka tilawa ka ce barin dan kwanta kayi sallah kayi tasbihi wani lokaci a kira sallah ka ji wani wata kasala sai ka yaki shedan sannan zaka fito ana cikin karatu ka ji liman ya kai ƙarshen sura kana fata zai ruku ka ji ɗauko wata sai ka ji ka ji haushin shi sai limamin nan bai kyauta ba to wannan irin ɗan fitur ɗin da ake ji ko limamin juma'a ya tsawaita hudu ba abu ta ana ta ƙorafi ana cewa gaskiya mu liman nan ba sa kyautata mana to wannan ɗan adanci ne to mala'iku su ba sa wannan shine wa hum la yastahsirun sai Allah ya ƙara fasara wannan ya ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun tasbihi suke yi automatically ba dare ba rana la yafturuna ba sa saurarawa ba alfutur shine ba a samun wani gap ko wani gaba ko wani a ce midday break ko wani abin nan abin nan wata awa ɗaya da za a huta yadda misali aka zo makaranta aka yi ta karatu ko mun jaraba karatun makarantar boko za ce to a je a huta break short break short break wane ne da sauransu ko kai ko lecture da ake ta jami'a ai akwai hutu akwai hutu za a ci to awa ɗaya kaza ko ko lokaci kaza zuwa kaza lokacin break ne a je a ci abinci a yi sallah wanda bai sallah ya je huta sai an dawo to mala'iku suna su babu wannan dakatawa babu dakatawa a ciki kawai yi suke yi continuously sai da Allah ya gada masu tsaya shi sa a cikin hadisul qudusi Allah, Allah yake cewa manzo Allah sai sai mai gaya mana cewa inda dukkan mutanen duniya za su haɗu su ittifaki su ijma'i su kafirce su kibututawa Allah Allah bai asara komai wasu suka yi asara haka inda za su ittifaki su ijma'i gaba daya su ce bari su kibututawa Allah Allah ba zai karu da komai a wurin ba su ne za su karu riba su ci ibada riba su ci kafirci asara su ci Allah ya kyauta ya ƙara cewa وقال تعالى كما الله يتي إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون lallai waɗanda ke wurin Allah ubangijinka mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai daga bautar Allah wa yusabbihunahu kuma suna tsarkake Allah walahu yasjuduna kuma gare shi suke sujuda Allah ya sake cewa a wani waje cikin suratu fussilat yace wa min ayati al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبد الله يتشو من آياتي daga cikin alamun ayoyin Allah ababan mamakin da Allah ya halitta akwai al-lailu wan nahar dare da wuni da yadda suke maye gurbin junan su wash-shamsu wal qamaru da rana da wata la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari Allah ya ce kar ku sake ku dinga yin sujuda ga rana ko wata kar ku zama masu bauta rana ko wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna maimakon haka ku bautata wa Allah da ya halicce su in kuntum iyahu ta'budun in dai da gaske ne shi kuke bauta ma kar ku dinga yi ma rana su fira kuma kuna cewa ku kuna bauta Allah Allah ya ce fa inistakbaru idan sun yi girman kai wancan abin da aka ce mala'iku ba sa yi la yastakbiruna an ibadati idan mutane sun yi girman kai sun kafirce falladhina inda rabbika yusabbihuna al-laila wan-nahara wa hum la yas'amun waɗanda suke wurin Ubangijinka, mala'iku kenan, to su suna tasbihi dare da rana, hum la yas'amun su kuma ba sa samun gajiya shine sa'ama su ji abin ya fita a ransu ko sun gaji ko jikinsu ya yi nauyi ko suna ganin sun yi abin da za su iya sauran Allah ya karɓa. Ibn Timiya kenan jama'a kamar yadda aka sani, kaji sai kwararo ayin yake yi ga sunan ba iyaka wasu ma kai baka taba tunanin ma akwai hujjar da da yake kawo wadannan a cikin su kamar na ga mana tun farko cewa zai kawo su bila adadin zai zai ci gaba da kawo mana a darasi na gaba sannan ya kawo hadisai sannan ya yi ta'aliqat ya kawo maganganun malamai kafin ya koma kan asalin magana da wannan sakin layi sakin layi ne a cikin sakin layi yadda ya saba Allah ya gafarta mai za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi